لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai kome da ya sake hada mai irin wannan rana ta litinin wanda ya goma sha takwas ga watan takwas hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda kuma shi ya dace da goma sha biyar ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha bakwai darasin da zami a yau shi ne darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi mai tarin daraja tamamu taufiq fi siratis siddiq rana ita yau mun yi bayanin sai na abubakar da irin rawar da ya taka a gazwata zata salasil da kuma fatahu makka to yau za mu tashi sadisan gaba ta shida fi gazwata ta'if a cikin yakin ta'if ya ce fi isa da ta'if a lokacin ƙofar rago da aka yi ma wato ainihin mashirkai a ta'if wasu tushida abdullahi bin abubakarin radiyallahu anhuma abdullahi dan abubakar allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa allah sai ya azurta shi da samun shahada rumiya bisamin an harbe shi da wata kibiya fatuwafiye minhu sai ya rasu sababiyan wannan harbi bil madinati a madina ba da wafatin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bayan wafatin manzo tsira da abincin Allah su gara tabbata a gare shi wannan gabar take nuna mana cewa ashe duk abin da ya zama sababin tafiyar dan adam da barinsa duniya to shine ake hukunci da shi kun gaba a nan take ke rasu ba gazoto taif an yi ta kusan inajin shekara ta takwas ne ko lokacin da bayan an abin nan bayan an kammala a fatahu makka aka je hawazin aka dawo taif da kunga duk wannan lokaci kusan ka'ita shekara biyu da wa'insu watanni abdullahi dan abubakar allah kara masu yadda ya koma ga allah sakamakon wannan harbi na kibiya shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da ya sababa mutum wani rauni kuma ya zama wannan rauni shine sababiyan mutuwarsa ko da ya dauki shekaru a kwance to babu shakka wannan sai ya biya diya domin ya zama yana daga cikin katar da khata shine sababa masa ainihin wannan wato rauni da ya zama shine hanyar barin duniyarsa to kenan dole za mu ci abdullahi dan abubakar ya samu shahada domin an harbe shi da kibiya sakamakon yunkurin taimakon addinin allah ya ce wa inda ma kadima wafdu saƙif lil madina yayin da tawagar saƙif suka zo madina liyu'linu islamahum domin su bayyana musuluncinsu fama in zaharar wafdu ƙurbal madina wato suna isowa dab da madina su wannan tawaga hatta ta nafasa kullum min abi bakarin wal mughira har ya zamo mughiratu bin shuba da shi sai na abubakar suna rigen gyatu ala an ya kuna huwal bashira kowanne yana nufin ya zamo shine wanda zai yi albishir bi qudumil wafdi lir rasul sallallahu alaihi wasallam wato nazuwan wannan tawaga a wajen manzo alaihi salatu wasalam وفاز الصديق بتلك البشارة سيدنا أبو بكر سيدنا مشين يربوتا دوانا بشارة إن كنتنا لوكة نمكا يكراتو أتك النبي الرحمة su saƙif su ne mazauna ƙa'if mutane ne wanda suke ƙwararru a wajen yaƙi sun je sun zagaye garinsu ta yadda manzo alaihissalatu wasalam ala bai ba shi dama ya shiga ƙa'if ba har su sahabbai suka yi dabaran wani abu dababa wato kaman kaman amalan kisi mai tayoyi kuma da rumfa wadda aka mata rumfa ta fata to shikenan sai suka yi nufin bari su zo a turo saboda su sun hau kan ganuwa suna ruwan kibau da kuma sauran abubuwa na harbi to sahabbai suka yi wannan dabara ta bari su taho wanda suke ciki su zo su fasa wannan ainihin gini nasu ko badala a shiga to idan ba kuma ta ba a lokacin su kuma suka sa wani karfi zafi sai suka jefo shi akan wannan dabbaba ta kula wannan ta kashe sahabbai da dama manzo alaihi salatu wassalam a lokacin sai ya ga cewa sun samu tsawon kwanaki ina jin wajen kwana takwas ko abin da ya kamata haka ba a ci nasara akan su ba to shikenan sai ya bar su ya koma madina to a lokacin sun dade suna ta lissafi cewa wannan nasarori da Allah ba manzo alaihi salam alama ce ta cewa sai ya cinye duniya gaba daya to ƙarshe sai suka yanke shawara cewa su je kwansu da kwarkwatar su su bayyana musuluncin su ga manzo alaihi salatu wassalam to lokacin da suka taho sun zo wajen madina sai suka zama girti bin shuba wanda su sahabbai sun karkasa kawunansu a wajen kiwon dabbobi kun sani akwai dabbobi wanda suke na wato na musulmi na yaƙi dole ana kula da su ta fannin kiwo raguma da dawaki da abin da ya kama da haka to sai zama girtu bin shuba ya zama cewa lokacin shiftin ɗinsa ne ya fita wajen gari yana kiwon waɗannan dabbobi to sai ya hango su wannan tawaga sun taho to sai ya tambaye su cewa me suka zo yi suka ce sun zo domin ga baki ɗaya su musulunta wajen manzo alaihi salam to ya taho a guje sai sai na bakar ya haɗu da shi yake ce masa ina za ka tafi mughira sai ce kaji kaji abinda ya faru shi yasa nake so in je in yi bishara sai na abubakar ya sani babu abinda manzo alaihi salam yake so a duniya irin ya ga mutum ya shiga addinin musulunci shi yasa ma Allah yake cewa la'allaka baqi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin kaman dai zaka kashe kanka saboda bacin rai in mutane ba su yi imani ba to babu abinda manzo Allah yake so irin a ce yau ga wani mutum ya bar da'ira ta kafirci ya shiga musulunci to sai na baka sai ga yanzu irin waɗannan ɗaruruwan mutane shi kamata ya kai wannan bishara to mugira yana ganin girmansa da kwarjininsa da kuma kun sai na abakar mutum ne mai alherai to sai ce to ina gama ka da Allah ka yi haƙuri ya zama nizan kai wannan bishara to kaga in baki ya ci dole ido ya kunya ko kamar yadda muka sha faɗa saboda ka sai to shike ya ba da dama to shine sai na abubakar ya je isar da wannan babban bishara wanda yana daga cikin wurin nuka wanda ba za a iya kiyaye farin ciki da gani fuskar manzo alaihi salatu wasalam da shigowar waɗannan mutane addinin musulunci ba sai ce wa ba da an a'lanu islamahum bayan sun bayyana addinin musuluncinsu wa kataba lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kitabahum bayan manzo alaihi salatu wassalam ya wato ainihin rubuta musu alkawarin su kun san wanda suke sababbin shiga musulunci sai dai ayi hakuri lokacin da suka zo suka ce to za su musulunta amma da sharuɗa sai in manzo Allah ya da wannan sharuɗa na farko ya yadda cewa za su je su bauta ma gumakan su tsawon shekara uku a daga musu kafa manzo Allah ce ba zai yi ba to aka yi ta tayi tun daga shekara uku aka dawo shekara daya aka dawo har wata daya manzo Allah ce ba za ta yi ba suka ce to su in ba za su musulunta nan na farko sun ga ana sa wasu su kakkare gumaka da hannunsu su ba za su kakkare gumaka da hannunsu ba sannan kuma su sallah na gaskiya a yafe musu ita kuma kada a zo a ce za a ce da samun su tafiya wani jihadi ko kuma wata sariya kuma ka a shugaban mutum musu wanda ba dan cikin su ba to manzo alayhi salatu wassalam yace to maganan karye gumaka da hannunku wannan ba dole bane sai kun karya da hannunku kuma Allah wajen addinin da babu sallah a cikin shi yace to sannan maganar abin da ya shafi fita jihadi ba za a wajabta muku ba sannan kuma ba za a shugabantar muku da wani wanda ke alifin ba da cikin ku ba sannan ba za a dora muku alifin sauran sariya ba wata riwaya suna cewa su a daga masu kafar zakka ta wannan tsakanin to saboda haka dai manzo alaihi salatu wasallam sai ya karbi wa'annan abubuwan guda uku ba za a ce masu sai domin addinin musulunci ya riga ya samu ci gaba ba dole sai na nesa an ja wasu su zo su haɗu a tafi jihadi ba iya wanda suke madina sun isa to saboda haka kace ba za a tilasta musu wannan ba ba za a tilasta musu sariya ba sannan kuma ba za a shugabantar musu wani wanda ainihin ba dan cikin su ba to saboda haka suka ce to ayi ta a rubuce to shine manzo alaihi salatu wasalam yasa ainihin aka rubuta musu wannan to saboda haka kun ga amma a hankali a hankali duka baki ɗaya sai suka sallama da musulunci ya ratsa su duk ma abin da suke kyama a da suka ci gaba da yi to shine ma'anan waka tabala hum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kitabahu sai ce wa arada an yi amira alaihim kuma sai ya nufin ya shugabantar masu wato ya shugabantar da shugaba a kansu a shara abubakarin bi uthman ibn abil as sai sai na uthman wato ainihin ya yi ishara zuwa ga uthman ibn abil as wa kana ahdathahum sinnan wanda kuma shine mafi karancin su a wajen ainihin shekaru saboda haka sai ya zama ainihin musayyidina abubakar ya yi nuni cewa zama shugaba faƙalar siddiq sai na abubakar sai ce ya rasulallah ya ce ya ma'aikin allah inni ra'aitu hadhal gulama min aharasihim ala tafaqquhi fil islam yace ni naga wannan matashin nasu yana daga cikin mafiya kwadayi a wajen fahimta a cikin addinin musulunci wata almimil qur'an da kuma kokarin koyon alqur'ani malin yace faqad kana Uthman ibn Abi al-As kullama nama qaumuhu bil hajira shi wannan Uthman dan matashin nasu ya kasance duk lokacin da mutanansa suka yi bacci a lokacin garji amida ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to sai ya nufi wajen manzo tsira da aminci su kara tabbata a gare shi fasalahu fi din sai ya tambaye shi sha'anin addini wastaqara'ahu alquran kuma sai ya nemi ya koyar da shi alqurani wato yadda abin yake su suna ganin cewa kamar yaro ne karami to sai suka sharɗanta masa cewa kullum shi zai dinga yi masa jira wato manzo alaihi salatu wasalam hakurinsa ba za ka yi musultawa ba su ga sun zo su musulunta amma kuma sai suka fito da abubuwa na rashin yarda hatta abincin da manzo Allah zai aika musu sai sai dan sakon ya fara ci sun gani eh kai ai musu wata rufa rufa saboda haka in yi ta so gani sallar su ba sai su ce to sai su ce to in za su tafi makaranta shi wannan a ainihin usman shi zai tsaya ya tsaya ya jire musu kayansu kan wani abu ya faru saboda haka su za su je su ɗauko karatu to idan suka je suka gamo sun zo suna bacci shi kuma sai ya zara jiki sai ya tafi ba su sani ba a wajen manzo alaihi salatu wassalam sai ya je ainihin ya koyi addini ya nemi a koya masa alkur'ani hatta faqaha fi dini wa alim har ya fahimci addinin musulunci kuma ya samu sani wa kana idza wajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'iman ya kasance idan ya samu manzo alaihi salatu wassalam yana bacci amida ila abubakarin sai ya nufi wajen sayyidina abubakar wa kana yaktumu zalika an ashabihi kuma ya kasance yana boye wannan din a wajen abokansa kun ga kamar yadda nace shi ake bari tsaro idan aka bar shi tsaro suka zo suka kwankwadi addini to sai a ji a kwanta baccin rana to sai ya ga duk sun kwanta sai ya zare jiki shi kuma sai ya fita ba su san ainihin yana zuwa yana yin karatun da su ba sa yin irinsa ba to ainihin haka ya ɗauki tsawon lokaci yana wannan fajaba zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ta burge manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa ajiba minhu kuma yayi mamakin sa wa ahabbahu ya so shi a wata ma wa ahabbahu hubban shadidan ya so shi so mai tsanani to saboda haka a wannan lokaci sai shi da kansa yake cewa yana so a ba shi shugabancin al'ummarsa ma'ana jagorancin sallah kuma manzo alaihissalam da ya gacin tantarsa a nufin shi kenan sai ya ba shi a nufin wannan jagoranci su kuma suka sallama masa tun da sun gani zahiri ka'ita kamar an yi wani abu mai kama da jaraba sun tabbatar ya yi musu bintikau to ba da ka suka sallama a nufin ya zama shi ne shugabansu kuma aka koya masa yadda zai gudanar da shugabanci sabi'an abu na bakwai fi gazwati tabuk a cikin yakin tabuk sai ce infaqus siddiqi jami'a mali wato infaqus siddiqi jami'a mali ciyarwa da sai na abakar ya taga baki ɗayan dukiyarsa yace ja'at hadhihi al-ghazwatu wannan yaki na tabuka ya zo fi waqti al-usra a lokaci wanda yake na tsanani ma'ana kai ka ce 2017 فكان عثمان بن عفان أكثرهم إنفاقا المسافة بعيدة ai na ga haka ne ko ai ba na jin wani zai shakku aka kama ce irin wannan shekarar ce a ce an fallata abin da ko kudi ba sa yawo hannayen mutane ai ba abubuwa sosai ya ce almasafatu ba'ida tafiyar dai ga ta mai nisan gaske wal adu qawiyun wa anidun magauta kuma sun zamo karfafa kuma masu tsallake iyaka ma'ana marasa tausayi hasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabahu alal infaq sai manzo alaihi salatu wasalam ya kwadaitar da sahabbansa akan sha'anin ciyarwa fa kana Uthman ibn Affan aktharuhum infaqan sai na usman ibn affan ya kasance shine mafificinsu a wajen ciyarwa wa hamala ala mi'atai ba'irin sai ya zama ya dora akan wato raƙuma 200 a nan malamai suka ce abinda ake nufi ba wai iya raƙumi 200 ya bayar ba wannan raƙuman 200 da raƙumin da shirin wanda zai hau raƙumin abincinsa na zuwa da dawowa da dukkan abin da ke bukata amanta ba mun faɗi cewa sai na Uthman ibn Affan ya ba da raƙuma ɗaiɗai har 940 sannan ya cike da dawakai 60 to wannan babu wanda ya irin wannan shi yasa manzo Ali sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa ma dar Uthmana ma fa'ala ba'da al-yawm sai ce wata saddaka Umar ibn al-Khattab wannan ku gyara shi zama damma umar rubunu tun da shi ne fa'idi ba fataha ba ne wata sadaka umar rubun al-khattab sai na umar ɗan khattab sai ya zama ya yi sadaka radiyallahu anhu allah ya ƙara masa yadda ya yi sadaka benisfi malihi da rabin dukiyarsa radiyan bi zalika an yasbika ababakar nisdik yana mai fata da ƙauna a cikin wannan sha'anin sadaka ta sai zama ya riga sai na abubakar ma'ana ya sha gabansa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ma abu ƙaita li ahalika me ka rage wa iyalanka faƙala mithla sai ya ce ai na bar musu kwatankwacin wannan ma'ana inda za ka ce ya mallaki miliyan biyu to ya kawo miliyan ɗaya ya bar miliyan ɗaya in dubu ɗari biyu ya mallaka to ya kawo ɗari ya bar ɗari a gida wata abubakarin radiyallahu anhu bi kulli ma inda sai na abubakar allah ya ƙara masa yadda shi kuma sai ya zo da kakaf ɗin abin da yake tare da shi faƙala da hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi ce masa ma abu ƙaita li ahlika me ka rago wa iyalanka kala sai ce abqaitu lahumullah wa rasula na baro masu Allah da manzansa fa inda ha kala umar to a wannan lokaci ne sai na umar yace la usabiquka ila shay'in abadan ba zan sake rigen gyato da kai ba zuwa ga wani abu har abada ma'ana na riga na sallama daga yau sai yace fa kana ma fa'alahu umaru radiyallahu anhu min munafa min al munafasa sai ya zamo abinda sayyidina umar Allah ya kara masa yadda ya ambata wato ya aikata na rige-rige wal gibtatil mubaha da kuma gibta wacce take halattacciya mun san gibta shine wato kaman competition kai ta kokari kai wani abu irin wanda wane yake kuma sama da shi yace lakin hala hala siddiq radiyallahu an sai dai hala sai na abubakar Allah ya kara masa yadda afdalu minhu tafi irin wanda sayyidina umar yayi me yasa yace hu annahu khalin min almunafasati mutlaqan domin sayyidina abubakar aikin sa ya riga ya tsiraita daga wannan rige-rige shi bai ma san wannan a cikin ransa ba bai wannan tunanin la yanzuru ila hali ghairi shi kwata-kwata baya tunanin halin waninsa ma'ana kun ga shi sayyidina umar abin da yake ta lissafi ya sha gani a baya duk yadda za su sayyidina abubakar ya riga shi duk abin da zai kawo duk yadda zai ga cewa yayi iyayi sai ga abubakar ya fi shi to shi ne ya ci alwashi cewa to bari ko zai yi abin da abubakar ƙila ba zai iya ba shi ne zai kinkimo rabin duke sai bayar to sai ga abubakar ya kauta su ga baki daya kuma dole mu yadda cewa sai na abubakar shi ya fi kowa a wannan dalili shi ne da za mu kaddara cewa shi sa da za mu kaddara cewa a ce wani sahabi yana da miliyan ɗari ma ya ɗauko hamsin ya bayar na da za mu kaddara cewa wani sahabi yana da miliyan ɗari ya dauko hamsin ya bayar kun ga ya baro hamsin gida to sai na bakar da za a ce dubu biyu ma kacal gare shi ya dauke ga baki daya bayar to bajinta sa ta fi ta wancan domin shi ko kwabo bai rago gidansa ba shi kuma wancan ya rago wani abu da yake tsara zai amfani da shi to saboda haka sai ya zamo matsayin sai na abokar ya fi na kowa domin shi na farko lokacin da ya yi babu tunanin competition a cikin zuciyarsa shi dai yana ga wannan shine abin da ya kamata yawa musulunci saboda tsannin bukata da ake da shi a wannan lokaci sai ce fa abubakarin radiyallahu an saboda ka sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ja'a bi malihi kulle ya zo da dukiyarsa ga baki daya wa ma hadha amma kuma duk da haka falam yakun ya'kulu min ahadin bai kasance yana zuwa yana cin abinci a wajen wani ba la sadaqatan wala silatan wala nazaran ba wai zai je ainihin yayi maula ba yanzu wallahi wanda zai ta karkare yi karfin hali a ce ya dauko dukiyarsa ko da ma ushiri ne ya bayar to sai Allah ya jarrabe shi a cikin sauran to wallahi shikenan ya samu certificate na maula wallahi ai ni kaga ginin masallacin can ai ni ne na bada kaza to kuma ka san rayuwa to kuma sai na fada kwata wallahi to dan taimaka mun haka mutum zai zo ya dinga wannan terere na wannan talla to amma shi sai na abubakar duk da wannan abu da ya yi bai taba zuwa zai nemi dukiyar wani ba ta fuskar sadaka wala silatan ko kuma ta hanyar sadar da zumunci to kai wantan dan uwana ne na jini ya kamata ka sada zumunci ka dan agaza min da abin da za a ci a gidana wala nadran ko kuma ainihin wani alwashi wannan alwashi din yana daukar ma'ana biyu ko dai ya zamo cewa yi alwashi cewa kun sanar ba da irin wannan ya fulan illa ko uqsim billahi illa fa'alta li kaza e ina hada ka da Allah lallai ina yin bakance sai ka mun kaza baka ba zan yi kaza kaman yaminu talak balarabe zai rantsuwa in baka yi masa kaza ba matarsa ta saku to sai na abubakar baya wannan yace yayi wani alwashin da in baka bashi ba to lalle ka dora masa wahala sai ya cika wannan alwashi baya wannan shine nazara larba suna da irin wannan wani wallahi nayi alƙawarin zan tafi bici a ƙasa idan ban yi kaza ba to yi mun kaza din misali kaman ya ce in ban yi hidima ta kuɗi kaza ba to kun bani da kuɗi to bani kaza din kaga wannan nazarin ne to sai na abubakar baya wannan kwata-kwata a cikin ukun baya yin daya bal kana yattajir a'a ya kasance yana tafiya yana yin kasuwanci wa ya'kulu min kasbihi kuma sai ya ce daga ainihin tsawarwarin sa abu na biyu talabuhu du'a min annabi sallallahu alaihi wasallama lil muslimin wato neman addu'a da yi wa musulmi daga manzo alaihi salatu wasalam akharar ibn hibban fi sahihi ibn hibban ya fitar da hadithi a cikin ingantaccen littafinsa an nafi ibn jubairin an ibn abbasin daga nafi dan jubair da kuma abdullahi dan abbas allah kara musu da shi da mahaifinsa annahu qila umar bin khattab wato cewa an ce da umar dan khattab hadithna min sha'anil usra ba mu labari dangane da yakin tabuka mai ya faru ma'ana kiran wanda daga cikin tabi'i yake tambayar sayyidina Umar kala sai ce kharajna ila tabuka mun fita zuwa tabuka fi qaibin shadidin a cikin tsananin zafin rana fa nazalna manzilan sai muka sauka wurin wani wurin sauka asabana fihi atashun wanda tsananin kishirwa ya same mu a wannan wuri hatta zananna anna riqabana satanqati har muka yi zaton cewa wuyan mu zai tsinke saboda tsannin kishirwa hatta in kana rajulu la yadhhabu yaltamisu alma har ya zamo mutun ya fita yana ta neman ruwa fala yarji'u ba zai dawo daga wannan neman ruwa ba hatta nadhunna anna raqabatahu satanqati kai sai mun yi zaton cewa kafin ya zo wuyansa ya tsinke saboda tsananin kishirwa hatta inna rajul kai har ya zamo sai ka ga mutum layan haru ba'irahu ya zamo ya soke raƙuminsa fa ya asiru farsahu fa ya shirabahu sai ya zamo ya matse tumbinsa sai ya sha ainihin wannan tumbin ku duba abin wannan diddigar tumbi da ake zuwa idan an yi layya a zube a bakin kwata saboda ita mutum zai soke rakumai ba wadan ya tuna masa ba idan ya soke shi wannan ya kama ya matse shi wannan dan ruwan ruwan shi zai sha tasarullah salamatu lafiya wa yada alma baqiya ala kabirihi to sauran abin da ya rage kuma na wannan dashi dashin sai dora akan kirjinsa saboda yadda yake ji zuciyarsa zafi kau saboda kishirwa to sai dora wannan dashi dashin ainihin akan kirjinsa faƙala abubakar ne siddiq sai na abubakar mai yawan ainihin gaskatawa Allah ya ƙara masa yadda sai ce ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah kada awwadaka Allahu fi du'a'i khairan lalle Allah subhanahu ta'ala ya riga ya saba maka da alkhairi a wajen addu'a fad'u lana roƙa mana Allah mana faƙala sai manzo alaihi salatu wasalam ya ce atuhibbu dhalik shin kana son wannan ne ya kai abubakar ƙala na'am ya ce ƙwarai kala sai na umar ya ce farafa a yadaihi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ɗaga hannayensa falam yarje huma bai dawo da wannan hannaye ba hata azallat sahabatun har sai da ya zamo ainihin wasu gajimare sun inuwance sun haɗu sun yi duhu fasakabat sai ainihin suka ci gaba da zubar da ruwa famala'u ma ma'ahum sai sahabbai suka cika duk abin da ke tare da su na salkuna sai na umar ce sun ma zahabna nan zur sai muka tafi mana ta duddubawa falam na ji da jawazatil askar ba mu samu wannan gajimare sun tsallake wannan runduna ta manzo alaihi salatu wasalam ba ma'ana kenan su kadai aka zo aka yi ma wannan ruwa yan uwa irin wannan zai sa mutum ya ƙara jin tsoron Allah ya san cewa ita duniya ba wurin hutu ba ne abinda na kan maimaita irin wannan gaba ku duba sahabban nan ba kasuwanci suka tafi aikin Allah suka tafi kuma dole nan ta Allah ce gaba ke daya inda Allah ya so ba ma sai an yi addu'ar ba tunda ya fi su sanin halin da suke ciki da kawai Allah sai ke ce masu da ruwa kai sai ma sa kawo daga aljanna kowa a bashi take awe ga tsuwan wata ga duk abin da suke so to amma Allah sai bai yi wannan ba har ya kai mutum ya soke raƙumi ya matse diddigar abin da ke cikin tumbi ya sha saboda tsarnin kishirwa to kaga kenan wannan zai nuna ma dan uwa kada kaga Allah bai baka duniya ba ka dauka Allah ya tsane ka ko Allah baya yi da kai ko Allah ya manta da kai a'a Allah subhanahu wataala ya ce wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna komai muna jarraba bayi da shi idan Allah ya baka alkhairi jarraba ka ake idan Allah subhanahu wataala ya hana ka abubuwan da kake so shi ma jarraba ka ake yi Allah yana yin wannan domin fito da halin bawansa wani lokacin da yake maya maya a cikin duniya komai to shi kenan mutumin kirki mai addini mai son ibada mai son kaza to Allah in ya gada masa ya dan matse masa a gani kuma to ya zai yi zai je ya ci gaba da karar Allah zai je ya ci gaba da kwarmato a lokacin da Allah ya bashi abin da yake so bai yada ba amma an dan jarabe zai ci gaba da yadawa ko san haka muke innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manwa wallahi babu wanda ya sannan adam kamar Allah idza masahu sharru jazua kowa sai ya ji ai wallahi kasuwannan sai dai hakuri sai ka je ka siyo kaya sai dala ta kare kaga sai kar sai da zaka yi dole sai dai jari ya yin kasa lokacin da ya siyo tana arhan ta tsefe duk bai faɗa kowa ba ya tara kuɗi ya tara kuɗi gum wallahi wani ko matarsa ba ta ji in ya ci riba amma idan aka samu matsala duk ma wanda bai kamata ya ji ba wallahi sai ya ji to wannan halayya ce wanda yake alifin ta dan adam Allah ya tsare mu to saboda haka haka Allah subhanahu wataala ya jarrabi alifin sahabbai abin takeici naji wani tantirin dan shi'a wani anan nan Allah wallahi idan ka je yadda yake sukan lokacin na manzo alaihi salatu wasalam wai hadisi ma da ake cewa khairun nasi qarni thumma ladina nuna mu ƙarya ne ba wani alkhairi ke ga wancan lokacin in ban da yunwa da fatara ai yanzu shine lokacin morewa ga jiragen sama ga wayi ga wayi wallahi abun mamaki wanda yake bukata ina a wasu abin da sai turo masa gashi nan la'anan nan Allah yana ta sukan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi ba wani ce gaba a wannan lokaci wai su Umar ma suka suka dinga shigar da mutane addini a bisa karfi ta karfi a bankar mutane ta kankashe su wani musulunci ne musulunci tilas mutum baya so annan na cikin addinin haka yake ta wannan rashin mutunci wai kuma wannan wai su ne masu addinin da suke ganin duk wanda ba su ba ba kan daidai yake ba mutumin da zai soki lokacin manzo alaihi salam yace lokacin yunwa lokacin fatara lokacin tsiya amma wai yanzu da aka salamu jiragen sama da AC AC da waye shine a lokaci wannan shine mafi alkhairin lokaci nas'alullah assalamata wal afiya Allah ya tsare to yake cewa saminan abu na takwas as-siddiqu amiran lil hajj wato sayyidina abubakar shine amirul hajji yace lamma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati tabuk yayin da manzo alaihi salatu wasalam ya dawo daga yakin tabuka wa hamma bil hajji yayi nufin zai tafi aikin haji thumma dhukir sannan sai aka ambata masa cewa annal mushrikin cewa su mushrikai yahduruna amahum hadha al mawsim za su zo wato ainihin wannan taro a wannan shekara ala adatihim fi dhalik a bisa wannan al'ada tasu da aka sani a cikin wannan taro da suke zuwa wa annahum yatufuna bil baiti uratan kuma su suna zuwa suna yin dawafi a Ka'aba tsirara fakariha mukhalatatuhum saboda haka sai ya kyamaci ainihin cakuɗe ne da su kun san qurayshawa su ne masu fada aji saboda haka sai suka sharɗanta ma duk wani balarabe ba ko da zai zo cewa to ɗakin Allah ba abin wasa bane ba kai ba a san kamama da kai kai rigarka da wandonka ba kila na haramun ne ba za ka zo kai dawafi da kayan haramun ba saboda haka sai dai tufafi na haya na ƙureshawa saboda tsabagen kama karya saboda haka ga sunan da izari da rida'i na haya ka zo ka karba ka ba su kuɗi kai dawafi in ba ka ba shi ke na kai tumbur domin to in kayan ka na haramun ne to kai me ka ce ai kaga inda aka ce kaya na haramun ne to shi ma mai kayan ai haram din yace shikenan sai a fasa dawafin gaba ki da to saboda haka sai ya zama ainihin sun zo suna wannan dawafin tsirara wai kada su yi dawafi da ainihin kaya na haram to wasu ma ba ma quraisha suke takura musu ba wani kawai sai ce ai shi wannan tufafin yayi sabon Allah a ciki yayi yayi fasikanci a ciki yayi sata a ciki to bai kamata ya zo kayan da yayi sabon Allah kuma ya zagaye dakin Allah a ciki ba saboda haka sai aje su sai yayi tsirara abin nan dawafi tsirara to sai aka ba manzo alaihi salatu wasalam labari cewa kaji kaji irin yanda suke yin dawafi to sai ya kyamar ya takudi ɗaya da su a wannan hali fa ba sa ababakar ne siddiq radiyallahu anhu amiran alal hajj sai manzo alaihi salatu wasalam ya aika sayyidina abubakar ya zamo shine amirul hajji hadhihi sana ainihin a wannan shekara liyuqima linnasi manasikahum domin ainihin ya tsayar wa mutane alamomi na ibadarsu ma'ana ya saita aikin haji tsarkake shi wato abanin sabanin yadda ake yin sa a lokacin jahiliya wa yu'limal mushrikin kuma ya sanar da mushrikai Allah ya hujju ba'da amihim hadha cewa kada su sake zuwa aikin haji bayan wannan shekara tasu wannan aya ce kun sani sarihiya Allah subhanahu wataala ya saukar cewa kan wani mushriki da zai sake zuwa ba ma abin da ya shafi aikin haji kawai ba daga wannan lokaci aka sanya doka duk wani wanda yake arne ba a yadda ya shiga eriyan harami ga baki ɗaya na makka ba in dai arne ne ko lokacin haji ko ba lokacin haji ba shi yasa zaka ga cewa zaka in kana tafiya kana kusa shiga makka zaka akwai alamomi da akai cewa duk wanda ba musulmi ba zai shiga ba saboda ka wannan ka'ida ce shi yasa duk wani wanda yake arne ne in zai hau jirgi iyakarsa jidda daga jidda sai dai ka tafi riyadh wannan dama da riyadh da kwana jaba da kusan abu ɗaya ne yawwa saboda haka kowa ma zai iya zuwa eh to amma dai makka da madina wannan ba ya da arne ainihin ya shiga ba to shi ne ainihin abin da sai na abubakar ya tafi da wannan sako wa an yunadi fi nasi bi bara'a sannan kuma ya shelanta wa mutane wannan sura ta bara'a falon ma kafala to yayin da sai na abakar ya tafi kun san kamar yadda kuka sha ji malamai na faɗa suratu tauba za ka ga cewa babu bismillah kawai sai dai aka fara bara'atun min Allah wa rasulihi illa bin ahatu min mushrikin a wannan lokaci an yi alƙawari da mushrikai wasu an yi alƙawari cewa to za a yi zaman lafiya daga nan zuwa wata hudu wasu ƙasa da wata hudu wasu kuma sama da wata hudu to lokacin Allah subhanahu wata'ala saukar da bara'a kamar yadda kuka sha ji malamai na faɗa al'adar larabawa duk lokacin da kaga balarabi ya aiko maka da wasiƙa ba bismillah to wasiƙa ce ta tashin hankali wasiƙa ce wadda yake alifin ta raba gari to shi yasa Allah subhanahu wataala ya soma wannan sura ba bismillah kawai raba gari tsakanin wato ainihin Allah da manzo suna gefe daya mushrikai suna ainihin gefe daya to saboda haka sai aka je aka shiranta musu wannan sura ta bara'a falamma kafala yayin sai na abubakar yayi gaba atba'ahu bi ali bin abi talib sai ainihin ya bibiye shi da sayyidina ali ma'ana ya aika sayyidina ali ya bi shi li yakuna muballigan ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin ya zamo mai isar da sako daga manzo alaihi salatu wasalam li kaunihi asabatan lahu domin kasancewarsa asibi ne daga bangaren sa zamu ji karin bayani a gaba فخرج أبو بكر الصديق بركب الحديد سيدنا أبو بكر سيفتا دوانا توقعت على زي ونزلت سورة براءة sai waɗansu ƙarin ayoyin bara'a suka sauka fada annabiyu sallallahu alaihi wasallama aliyan radiyallahu an sai manzo alaihi salatu wasalam ya kira sayyidina ali wa amarahu an yalhaqa bi abi bakarin radiyallahu an sai ya umarce shi ya ruski sai na abakar Allah ya ƙara masa yadda fakharaja ala naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-adba sai ya fita akan taguwar manzo alaihi salatu wasalam mai suna al-adba hatta adraka siddiqa ababakarin bizil hulaifa wannan sai kun ƙara masa aljalin bizil hulaifa kai aljalin bizil hulaifa wato har ya zamo sayyidina ali ya rizki sai na abubakar a zulhulaifa ma'ana miƙatin mutanen madina falon mara'ahu siddiq yayin da sai na abubakar ya hango sai ali ƙara lahu sai ya ce da shi amirun an ma'amur kai ne amirul hajji ko kuma a'a kai ma mabiyi ne ku duba ladabi irin sai na abubakar ya sani cewa komai na wahayi zai iya faruwa ba abin mamaki ba ne bayan ya fita Allah ya wahayi cewa a turo Ali ya zama ya karbi ainihin wannan jagoranci to saboda ba wani kafafa ko girma ko shugabanci yake so ba sai ya tambaye shi amirun am ma'amur ma'ana kaga bai ma ce ba ma'amurun am amir domin ya nuna shi baya bukatar harka shugabancin eh kun san wai Hausawa ne suke cewa an ce da kura da menene da kura da buri ne wai daya tafi gona daya tafi daya fida ta ce to kai ne za ka yi fidar na tafi gonar ko kai za ka je gonar na fidar ma'ana dai duk inda za a je a dawo dai kagar ita za ta fidar to kaga sai na abubakar bai fara da maganan kai ne mabi ba a'a sai su shin kai ne shugaban ko kai ke shugabanta ma'ana idan ya ce na ma'anar amir kawai shi sai sallama masa faƙalar sai ya ce bal ma'amur ya ce a'a ni dinnan abun umarni ne ma'ana ina ƙarƙashin jagorancinka sai ce wa an humai dabni abdurrahman wannan humaida sai ku yi masa fataha domin ya zama walayin sarif majarurun wa alamatu jarrihi alfataha ne ya batan anil kasara to shi kuma ibn din sai ku yi masa kasara domin shi kuma sifa ce ta humaid tun shi kuma yansarif shi ta za ku yi masa kasara shi kenan sai ku medalin fata ku yi ma wannan nonin kasara wa an humaid ibn abdurrahman an karbo wato daga humaid dan abdurrahman anna abu hurairata radiyallahu anhu qala sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace ba sani abubakarin fi tilkal hajja ya ce sai na abubakar ya aika ni a cikin wannan aikin haji fi mu'azzinina a cikin masu yi kuwa ba a sahum yawman nahari wanda ya aika su a ranar babbar sallah yu'azzinuna bi minan suna ta yin yekuwa a mina Allah ya hujja ba adal amin mushrikun kun ga a wancan lokaci ba lasfika ke akwai ba ba kuma ainihin wani kayan sadarwa ke akwai ba sai dai a dunga tura mutane wannan su je wannan su je to ranar babbar sallah shine ranar da kowanne sun zo sun yi wato ainihin tawaga tawaga duk suna zazzaune to sai da abakar sai dunga aika yan sako duk inda aga tawaga ta larabawa sai a ja isar da wannan sakon cewa Allah ya hujja ba adal amin mushrikun daga wannan shekara kawo da wani mushriki da ya sake zuwa aikin haji wala ya tsofu bilbaiti uriyanan kuma kada wanda ya sake zuwa ya dawafi a ɗakin Allah a tsirara kala humaidu bin abdurrahman sai humaidu dan abdurrahman ya ce sun ma'ardafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ali bin abi talibin wato manzo alaihi salatu wasalam sai ya aiko ali ibn abi talib ma'ana kamar ya zamo ya wato ainihin biyun ta da shi wa marhu an yu'adhdhina bi bara'a shi kuma aka ce ya zo ya karanta suratu bara'a duk wanda yake wannan fili shi ma ya ji kana abu huraira abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce fa azana ma'ana aliyun yawman nahar sai wato sayyidina ali yayye kuwa tare da mu a ranar babbar sallah fi ahli minan a cikin mutanen mina bi bara'a ya shelanta wannan suratu bara'a wa Allah ya hujja ba'd al-amin mushrikun cewa daga wannan shekara kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji wala ya tufa bil bait uryanan sanan kada wanda ya sake zuwa yayi dawafi a dakin Allah tsirara sai ya ce wa qad kallafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aliyan manzo alaihi salatu wasalam ya dora ma ali nauyi bilani naqdil uhud na ya shelanta warware alƙawurra ala masami'il mushrikin a bisa wato kunnuwan mushrikai fi mausimil hajj a cikin wannan taro na ainihin aikin haji kaga Allah subhanahu wataala na cewa fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayr mujizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin aka ce to wannan wata hudu shi aka ba arna duk wanda ba ba yahude ba ko ba nasare su da ma yahuda ko nasarawa ka iya yin addini in ka so in ba ka so ka iya ba da jizya duk shekara kana nan akan addinin ka amma duk wanda ba ba yahude ba ba ba nasare ba to sai dai kai musulunci ko kuma kai kun saka ne to sai aka ce to daga wannan watan hudu duk wata watanni hudu masu zuwa kenan ka iya zulhajji muharram safar rabiul awwal to wa'annan wata hudun duk wani wanda baya musulunci ba bai hude ba ba ba na tsare ba to wannan shine iya damar da aka bashi idan dama akwai alƙawarin zaman lafiya da aka yi da shi wanda bai kai wata hudu ba to wannan alƙawari zai cika cif cif idan na daidai da wata hudu ne shi ma za a cika amma idan ya tsallaka hudu to za a dawo da shi baya ma'ana ta yadda kar a ƙi faɗa masu wannan kuma Allah ya ba da umarni sai a je a auke su su dinga zagin addinin musulunci addinin musulunci mai yaudari ne an yi alƙawari da su sai lokaci kaza kuma lokaci bai cika ba gashi an far musu to shi yasa Allah subhanahu wataala ya fayyace abubuwa cewa lalle a je a shaidata musu ga matakin da aka ɗauka to shine abin da ainihin malam yake faɗa to sai na ali shine wato ainihin aka kallafa masa wannan shine wato bilanin naqdil uhud ya shelanta warware alƙawura alama samir mushrike na bisa kunnan mushrikai fi mausimil hajji a cikin wannan taro na hajji me yasa aka dora masa yadda ali isar da wannan sako mura'atan lima ta'arafa alaihi al-arab domin a kiyaye abinda larabawa ya zama shi suka sani fi ma bainahum a tsakaninsu min aqdil uhudi wa naqdiha na kulla alkawari da kuma warware alkawari Allah ya tawalla zalika cewa babu wanda zai dauki wannan ya jibince shi illa sayyidul kabila face sai shugaban kabila aw rajulun min rahatihi ko kuma wani mutum daga cikin ainihin tawagarsu ma'ana abinda addinin musulunci ya sani tun daga lokacin majahilai larabawa abinda musulunci bai bata ba shine caffa yanzu idan ka dubi ta kasashen saudiya tunda su musulunci suke sosai ba za ka taba gani idan an rantsar da shugaba in an nada shugaba za a bashi rantsuwa da kurari ba sa wannan me ake yi sai kaga cewa an zo ana ta bashi hannu duk wata kabila idan shugabanta ya zo ya hannu da shi to kaman kowa daga cikin wannan kabila ya masa hannu ya wakilci ainihin al'ummarsa to al'adar larabawa idan shugaba shugaban kabila ya zo ya yi alkawari da wani shugaban wata kabila to ba wanda zai warware wannan alkawari sai shi shugaban da kansa ko kuma dan jininsu dan gidan sarautarsu amma in zai aiko duk sauran mutanensu ga baki ɗaya ba dan familinsu ba to wannan kawai wargi ne ba su yi da wani musu ba san wannan ba a tsarinsu to shi yasa manzo alaihi salam sai ya musu mu'amala irin wadda suka sani shi ne ainihin abinda malam yake faɗa a nan ya ce wa hazal urfu to kuma wannan abu wato kamar ka ce wannan al'ada tasu laisa fihi munafatun lil islam a ciki babu wani korewa ga abinda addinin musulunci ya zo da shi addinin musulunci bai zo da kore wannan ba ku sani akwai abin da ake kira albara'atul asliya duk wani abin al'ada wanda mutane suke yi da sunan al'adu na yau da kullum in dai ba da sunan addini ba to sunan wannan abin daidai sai abin da addinin musulunci ya zo ce ban da kaza ban da kaza ban da kaza duk abin da ake na al'adu na yau da kullum shi yasa mun sha faɗa yanzu abin da ya shafi nau'i na abinci nau'i na tufafi nau'i na gida nau'i na duk wani abubuwa da muke mu'amala da shi ne yau da kullum ba ka jiran sai ka ji aya ko hadisi ta ce riga kaza ta halatta ko irin abinci kaza ya halatta ko gida iri kaza tufafi kaza halatta ba ka jira sai ka ji wannan abinda kawai kake jira ka ji musulunci ya ce haramun ne abu kaza da kaza sai ka daina to amma kun ga akasin addini shi addini shine kake jira me musulunci zai ce sai ya ce sannan kai to saboda haka kenan duk wani abu na al'ada shi yasa zaka ga manzo alaihi salatu wasalam ya samu mutanansa akan wayansu al'adu wayansu shi ma sai ci gaba da yin wannan abubuwan wasu kuma bai ci gaba da yi ba yanzu dama tun a lokacin ma a lokacin jahiliya zaka samu larabawa suna barin gemu zai hala gaba larabi ya asiye musa sannan kuma suna daura ainihin izari wandunan su za ka ba sosai suke jan kasa ba inda kake ganin dai fulani suna irin wannan wandunan nasu masu kiwon shanu haka al'adar larabawa suke kuma suna yin rawunna to manzo alaihi salatu wasalam kun ga da yazo sai ya rika yin irin wannan abin da mutanen sa suke yi to amma kuma sai yayi magana akan falalar gemu da darajar sa kaga wannan ya tashi daga al'ada ya koma addini to amma abin da ya shafi rawani wannan kamar yadda malamai masana hadisi suka ce duk hadisan da suka zo akan falalar rawani wannan daifan hadisai ne saboda haka rawani in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari wani abu ne kawai ka iya kamar al'adar mutane ko kuma wato ainihin ta da su za ga kowane mutane da irin nasu yanzu in ka duba buzaye suna yin rawani domin lada kaga ba sa yi abin nan za ka ga buzu irin na da ana cewa wallahi da ka kwabe masa launi gara ka kwabe masa wando yauwa shi da tsiraran kai ƙara tsiraran al'aura haka buzu yake to kaga su wannan al'ada ce tasu to haka nan larabawa da daman su haka suke ta'amali irin wannan to shi yasan ya irin wannan abubuwa na kulla alƙawari da shugaban kabila ko dan familin sa haka suka riga suka sani to kaga da za a mu'amalace su da abin da ba wannan ba za ka cewa an yaudare su to shi ne malai kita falidhalika tadaraka annabi sallallahu alaihi wasallam al'amra shi yasa manzo alaihi salatu wasallam ya ruske wannan al'amari wa arsala aliyan bidhalik sai aika sayyidina ali da wannan sai sai fa hadha huwa sababu to wannan shine dalili fi takalifi ali radiyallahu anhu na dora masa sayyidina ali Allah ya kara masa yadda nauyi bi tabligi sadari surati bara'a wato ne isar da farkon suratu bara'a la ma za a matuhun rafiza ba abinda masu limamai goma sha biyu suke riyawa ba min anna zalika lil isharati na ai wannan wai cewa nuni ne ila anna aliyan radiyallahu anhu cewa shi ali Allah kara masa yadda a haqqu bil khilafa shi ya fitantanta da halifantaka min abi bakarin radiyallahu anhu samar sai na abubakar Allah ya kara masa yadda kaga wannan wato ainihin magana ce ta wofi ga mutumin da ko dai ka ce mai son zuciya ko kuma bai san ainihin wannan gabar da aka ambata ba kuma ko ba komai wannan kun ga an yi shi a cikin watan zulhajji to aka taho muharram safar rabi'ul awwal watan da manzo alaihi salatu wasalam ya kwanta rashin lafiyar sa na ajali a ciki yace muru ababakar falyusallimin nas inda a ce abinda suka faɗa gaskiyar sai ce muru aliyan falyusallibin nas ku duba har nana isha gwadawa ta take cewa abubakar mutum ne mai saurin kuka in ya tsaya matsayin kayan ma'aikin allah kuka zai ta yi ba zai mallaki idansa ba yake cewa an tunna akhawatu yusuf muru ababakar ne falyusallibin nas kaga magana ta riga ta kare kan kat sai na abubakar shi sama sabai suka yi izina da shi suka ce wanda manzo Allah ya lamunce masa addinin mu ashe ya kamata mu lamunce wa duniyar mu wannan kuma kaga ittifaqi ne na sahabbai to sai yace walam yakun hadha min khasa'is ali radiyallahu anhu kuma wannan bai ma zama wani keɓance keɓance na sayyidina ali ba Allah ya kara masa yadda bal ayyu rajulin min itratihi malam yace kai duk wani mutum daga cikin wato ainihin yan uwan manzo alaihi salatu wasalam na jini nabazal ahada in ya watsar da wannan alkawari hasala bihil maqsud to abinda ake nufi ya riga ya tabbata ma'ana in ma da ba sayyidina ali bane ba ka kaddara ko abbas ne yaje ko abdullahi bin abbas ko ma waye daga cikin su aka tura in isar da wannan sakon to shikenan ya riga ya tabbata yace lakin sai dai aliyun afdalu bani hashim shi ali shine mafificin dukkan banu hashim ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi fa kana a haqqa bit taqdim kaga shi ya fi cancanta a gabatar min sa'iril aqarib sama da sauran makusata sai ce wa kad karat hadhihi al hajjatu malam yace to wannan haji ya kasance bi masabati tawti'ati ta zamo kaman sharar fage lil hajjatil kubra ga ainihin hajji mafi girma wahi hajjatul wada shine hajjatul wada wanda manzo alaihi salatu wassalam yayi to ina ga lokaci ya riga ya mana halin nasa kuma mun kai karshen wannan babi sai mu dakata a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gano da mu daidai da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin yake cewa malam jais bank suna wani kasuwanci in mutum yana son ya sai wani abu amma abin dubu biyar ne kuma shi bai da kudi to in ya je wurinsu za su siya masa sai su rika cirewa a albashinsa amma ba za su ƙara masa akan dubu biyar ɗin da haka har ya biya malami hukuncin hakan to ina fahimce ka kamar mutum ne mukaddara ke so ya sai babur bashi da kuɗi kaddara babur ɗin yana kamar dubu ɗari sai zai gaya masa cewa to yana son ya sai babur amma bashi da kuɗi to sai su shi kenan za su saya amma za su ƙara masa kuɗi a kai yana biya a hankali to in wannan ne babu laifi domin ba kuɗi da kuɗi ba ne ba kuɗi ne da wata kadara yanzu ya halatta a musulunci ka zo ka samu wani abokinka wani nifa na masu ina son babur amma ba ni da kuɗi ba kuɗin karanta masa ba babur ɗin ka siyo masa inda babur ɗin nan dubu ɗari ka siyo shi ka iya ce masa ma sai dubu ɗari biyu in yana so da guntu-guntu biya ka babu laifi wani a musulunci babu laifi a musulunci abin da bai halatta ba ya dauko dubu ɗarin ya baka kuma ya makari kaga ya zama kuɗi da kuɗi amma wannan kuɗi ne kamar yadda kai ɗin da za ka je ka sayo babur ɗin dubu ɗari kai ɗin ka sayo shi in ka matsu za ka yi sai da wani dubu hamsin kaga a nan ba za ka zo ka ce a to ya za a yi ka sayo babur ɗin dubu hamsin kuma dubu ɗari wani sai dubu hamsin ba kaga kai da kake da bukatar kuɗi shi sa kai da ka karyar to haka nan idan shi mai babur ɗin yana so ya sayar ya tsula masa kudi kai kun baka da kudi a matsayin cewa to ka dauka bashi da kadan da kadan ka biya wannan babu wata matsala a musulunci kudi da kudi shine abin da aka hada wannan shi kuma yin addu'a ke cewa malam gashi za a yi hutu kuma ka yi mana alkawarin za a yi bayani akan tarihin malam Ja'far Adam ni ina ganin man tarihin malam Ja'far gashi nan a cikin littattafai gashi nan a cikin kasa kasai ba na jin zan yi dora wani abu akan ila abin da kun shaji ku dai ku taiwa mana addu'a wanda shine abin da yafi komai wani ke jama'a akwai masu cewa ruwan da sahabbai suka sha wanda raƙumi yake ajiyewa ne a cikinsa don tanadin wani lokaci wannan ya inganta to dai yanzu hadisin na riga na karanta muku alfarsa aka ce yawwa wato tumbi aka ambata ba wai tankin sa na ruwa ba tai wai tankin wannan nasa na ruwa zai iya kare amma dai mu yanzu tumbi aka ambata mana ba wani tankin ruwa ba shi yasa kun karanta ni fasara kawai ne to wannan yake cewa to da akwai masu neman addu'a muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya musu bukatun su sarfe akwai sanarwa da ɗaya daga siyan kwamitin masallaci kai kamata a kai kamata kai sanarwa wannan darasi shine wanda muka yi domin rufe karatun musu idan Allah subhanahu wataala ya sake ara mana rai da lafiya da kuma damar mu dora bayan azumi abinda dai nake sake jaddada mana mun sani watan azumi wata ne na ibada wata ne na zikirin Allah wata ne na karatun alkur'ani wata ne wanda yake cewa don Allah ku danga kokari muna amfani da dama da lokaci da Allah subhanahu wataala ya bamu musamman kun ga matsalan ciyar wannan ba ƙaƙanin abu bane ba kuma ana cikin kunci ana cikin babu to lallai duk mutumin da yake ga Allah ya hore masa wani abu da zai iya ciyarwa ko da kofin kunu ne kuma in Allah ma bai hore maka ya zama kana da wanda za ka iya zuwa ka jawo ya zo ya taimaka to hadisi ya ce addal alkhair ka fa'ili duk wanda zai yi nuni zuwa ga wani aikin alkhairi daidai yake ainihin da wanda ainihin ya aikata yan uwa mu dinga yin amfani da damammakin mu na lokacin mu da baki da lokacin kammala sahur da bayan sallolin dare a wajen yi wa kasan mu addu'a a bisa yi makawunan mu addu'a kasan mu tana bukatan addu'a Allah subhanahu wataala ya zaunar da mu lafiya Allah ya saita mana zamantakewar kasar duk wani abubuwa da suke masu kunci Allah kawo mana sauƙin su abubuwa na tashin hankali Allah subhanahu wataala ya magance mana kuma mu sani cewa lokacin azumi lokaci ne da ya fi wajaba mai kafa kafa da harsuna wallahi ina tausayin mu za ka ga cewa wani azumi ya zo amma bai san lokaci ya yi da zai karanta maganganu ba ku sani malamai suna cewa ko da mutum ba wai sharri zai faɗa ba fudulul kalam ba abin yabo ba ne a kowane lokaci ballanta na ainihin a lokacin azumi wallahi za ka ga wani ya zo ya zauna bakin titi awa ɗaya awa biyu awa uku idansa baya azumi kunnensa baya azumi bakinsa azumin ci da sha kadai yake amma duk wani surutu da wani kwarmato da wata gulma bai fasa ba to gaskiya duk wanda ya zamo haka azuminsa yake to gaskiya ya yi ta hausawa kawai ya yi kishirwa ya yi kishirwa amma dai gaskiya bai yi azumi ba duk wanda idansa baya azumi kunnensa baya azumi harshensa ba shi da linzami to wallahi na bata ba kansa lokaci mu kullum abinda malamai suke faɗa mana azumi idan ya zo kada ka ɗauka cewa kana da damar da za ka yi na bari kowanne baka tabbas za ka yi sagare shi allah shi ya san mutum nawa ne ake raye da su yau gobe a wayi gari da jana'izar su haka jibi haka gata har azumin nan ya zo wani ma zai ɗauki azumin fari amma wadda ba za a sha ruwa ce to shi sa kullun damar da Allah ya baka yi kokari ga cewa kai amfani da ita wani kullun gani yake yi ai in ma ba na ban yi daidai ba to ba ina nan ba din ma in ba daidai ba wancan wai baka labari Allah ya baka wannan labarin ba muna fata Allah ya mana gaba fitar ya sa mu dace mai ibada da Allah subhanahu wataala zai karba Allah ka zauna da mu lafiya kuma na mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta kan muna mana bata bata ne kuma mu ikon sallallahu alaihi wa sallam المختار ألا كملك المختار كملك الكرام الشيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله